أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما amma ba da fassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu bayan haka yan uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewar shi nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba yayi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba matashiyar darasin mu yau shine gabar magana ta 103 shine du'a'u safari idza ashar addu'an matafiyi wanda zai yi tafiya idan gari ya waye sami asami'un bihamdillah wa husni bala'ihi alaina rabbana sahibuna wa afdala alaina a'idan billahi minan nar samma asami'un bihamdillah wannan sahabin wanda ya ruwaice shi shine Abu Huraira Allah ya yarda da shi fadan manzon Allah da yace samma asamiun mai jiyarwa ko mai ji ya ji qala an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi Allah ya masa rahama yace ruya bi wajhayn an ruwaice wannan addu'an ta fuska biyu ahaduhuma daya shine fathul mimi wa tashdidiha ay fataha gamimi da shidda a ce samma'a wasani kasriha ma'a takfifiha a ce sami'a sami'un a ce sami'a sami'un wa ma'ana samma'a sami'un abinda yake nufi shahida shahidun wani mai shaida ya yi shaida alhamdina lillah a bisa yabo da godiya da muke da Allah ta'ala maɗaukakin sarki ala ni'amihi wa husni bala'i a bisa ni'imomin shi da kuma kyawawan jarabawan shi wa ma'ana samma asami'un ma'anan shi ballagha sami'un qawli hadha li ghairi mai sauraro ya isar da wannan maganan daga gare mu zuwa ga wani shi wa qala mislahu ya faɗa kwatankwacin wannan tambihan ala zikiri faɗakarwa ne bisa ga ambaton Allah fi sahari lokacin sahuri wa du'a da kuma yin addu'a kauluhu faɗan shi da ya ce rabbana sahibana wa afdala alaina dan shi ne ce rabbana sahibana wa afdal alaina yana nufin ihfazna ma'ana Allah ka tsare mu wa afdal alaina bi jazili ni'amik sannan kai mana baiwa da ni'imominka masu yawa wasrif anna kulla makaruhin Allah ka kawar da dukkan makaruhi daga barinmu قال المصحح mai تصحيح maganin ya faɗa cewa ma'iyatullahi ta'ala ma'iyatani tare da Allah madaukakin sarki ke da shi da bawon shi kala biyu ne akwai ma'iyatun amma li jami'il makhluqat akwai tare mai fadin ma'ana wanda Allah yana tare da kowa daga cikin halittar shi wa huwa al-ilmu shine ilimi ilimin Allah na tare da kowa wal iqtila da tsinkayen abin da bayi ke aiwatarwa wal qudra da cikakken iko wal ihaba da kuma kewayewa da al'amuran waɗannan dukkan su Allah madaukakin sarki masani ne a bisa halin da kowa ke ciki mai gani da tsinkayen abin da kowa ke yi yana da ikon da zai kama mutum ya hukunta shi a lokacin da ya so ga dama sannan Allah madaukakin sarki ikon shi ya kewaye kowane abu akwai ma'iyya khassa bil mu'minin tare amma keɓantacciya ga bayan shi mummune wal muttaqin bayan shi masu jin tsoron shi wasabirin bayan shi masu haƙuri wahiyal hibzu shine kare su wat tawfiq da datar da su wat tasdid da daidaita al'amuran su wan nusra da taimakon su wal i'ana da dai taimaka musu wannan Allah madaukin sarki ya alƙawarta wa kanshi cewa yana tare da bayan shi muminai masu tsoron shi masu haƙuri ta hanyar ba su kariya da yi musu muwafaka da datar da su da taimaka musu wallahu ta'ala fi jami'il ahwal Allah madaukakin sarki a dukkanin halayen shi ala arshihi mustawin alayhi istiwa yaliku bi jalali Allah ya daidaita akan al'arshin shi daidaiton da ya dace da shi wa ma'abalik tare da haka fala ya fa alaihi shay'un babu wani abu da ke boyuwa ga Allah maɗaukakin sarki da haka faɗalagul musahabatu fi safari neman mutum ya roƙi Allah ya kasance tare da shi a halin tafiya ɓalabun lilma'iyya alkhasa nema ne na tare keɓantacce wallahu ta'ala muwaffiq Allah shine mai datarwa mana idan mutum ya roƙi Allah maɗaukacin sarki ya zama tare da shi a cikin halin tafiya ya kuma zama kalifan shi a cikin gida idan ya bari iyalin shi da sauran zurriya yana nufin Allah maɗaukacin sarki ya kare shi da abin da yake kare bayan shi mummunai yana roƙon Allah maɗaukacin sarki ya datar da shi ya zama a cikin tafiya shi shi bai abuci wani abu na saban Allah ba sannan abu na saban Allah bai abuce shi ba amma kadan shi ne ce a idan billahi minan nar ina mai neman tsarin Allah daga wuta mansubun alal hali an yi marnasaba ne a bisa hali wannan ka'ida ce na hawiya ma'ana halin kasancewar shi yana mai neman tsarin Allah daga barin shiga wuta ai aqulu hada fi hali isti'adi wastijari billahi min nar ma'ana ina faɗin wannan kalmar a halin da nake neman tsari nake neman mafaka a wurin Allah daga azaban wuta to har kullum abin da nake son in jaddada wa ‘yan uwa dukkanin addu'o'i da muke karantawa a wannan littafi mai albarka tun daga farkon shi har zuwa nan karantarwa ce ta annabi duk lokacin da mutum ya aiwatar da abin da manzon Allah ya umarni yana mai niyan koyi da abin da manzon Allah ya karantar na farko zai samu ladan koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan abin da Allah madaukin sarki ya alƙawalta na ba da kariya idan kariya ake bukata ko taimakawa idan taimako ake bukata to Allah zai cika mara alƙawarin sai dai akwai abubuwa da ke faruwa akwai abubuwan da ake ce musu mawani misali hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata cewa akwai addu'a iri kaza da iri kaza da iri kaza idan mutum ya karanta wannan addu'ar shedani ba zai kusance shi ko ya kusanci gidan shi ba wani sai ka samu a daren yayi azkar ko ta yi azkar amma duk da hakan sai ka samu aljani ya shafe shi ko aljana ta shafe ta za ka ga wata an je an yi mata ruqiyya sai a bata azkar a ce ta lizinci wa'annan wani sa'in tana cikin azkar din ba ta fashi za ka samu shedanin bai a gidan sun dawo wani sa'in za ka samu lokacin da ake azkar ana karantar da abin da annabin ya yi kuma a wannan lokacin sai ka samu tasirin shaidan ya bayyana to babu ko shakka akwai mani domin wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karanta cewa wanda ya aiwatar da abu kaza yana da sakamako iri kaza wanda ya nemi tsarin Allah Allah zai tsare shi misali manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fada cewa wanda zai tara da iyalin shi ga addu'ar da ya karanta idan mutum ya karanta wannan addu'ar sai Allah ya kaddara musu haihuwa sakamakon taron wannan to abin da aka haifa zai samu kariya daga shaidani sai ka samu hakan yayi Allah ya arzuta su da ɗako ɗiya amma sai yaron ya tashi tantiri ko tashi tantiriya Allah maɗaukin sarki mai shika alƙawli ne ashe abin da za mu fahimta lalle akwai abubuwan da suke mawa ne wanda ke hana wancan alkawalin na Allah ya gaskatu akan abin da muka aiwata su domin dole akwai sifofi na zahiri da sifofi ɓoyayyu na cikin zuciya wanda ya kamata a ce mumini ya tabbata a kansu ina fata muna ganewa na farko wanda zai yi addu'a ya yarda ya yi imani addu'ar nan da yake ibada ce dole ka ji kana jin haka a ranka ka ɗauka cewa kana roƙon wanda ya umarni a roƙe shi wanda yake da abin da zai baka saboda Allah ya faɗa cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ka gaya musu ya Muhammad wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku ya faɗa cewa ku roƙe ni astajib lakum zan an samu innal ladhina yastakbiruna an ibadati waɗanda ke girman kai daga barin bauta mini waɗanda ba sa roƙona sayadkhuluna jahannama dakhirina da sannu za su shiga wutar jahannama cikin kalkasi da wulaganci wani a bisa ɗabi'an shi yakan ji girman kai da jin izza ya ɗaga hannu ya ce Allah kai mun abu kaza yana ganin kasawa ce Allah maɗaukakin sarki yana fushi da wanda baya roƙon shi sannan yana farin ciki da sauraron wanda yake roƙon shi to idan mutum zai roƙi Allah maɗaukakin sarki lalle ya zama akwai cikakken ikilasi tare da shi a ran shi zama yana da yaƙini yana roƙon wanda ya umarni a roƙe shi kuma yana da abin da zai bayar kuma baya kasawa sannan ba a sanya wa Allah lokaci wajen ansar addu'a misali ka ce Allah ka gafarta min in kaso wannan sanya sharaɗi ne misali Allahumma gafirli in shi ita Allah ka gafarta min in kaso a addini bai koyi da haka ba ko kuma Allahumma la tada lana zamban fi makamina hadha illa gafarta mutum yace ubangiji kada ka bar wani laifi da nake da shi a wannan wurin face sai ka gafarta mini ya zaka iya kan cewa Allah madaukakin sarki kace fi makamina hadha a a Allahumma la tada lana zamban illa gafarta Allah muna roƙonka kada ka bar wani laifin da ke tare da mu face ka gafarta masa amma anan za a gafarta ma yanzu in an jima kafin ka tashi sai ka tashi ba ka sanya wa Allah sharadi saboda fa'alu lima yurid sannan daga cikin abin da ke sanya bawa ya kusanci Allah madaukakin sarki Allah ya shi addu'an shi ka kula da roƙon Allah lokacin da ake zaman lafiya akwai kwanciyar hankali Allah ya san kai bawon shi ne mai yi da shi kana roƙon shi kana kai koke wurin shi lokacin da al'amura suka rikice ma idan ka fuskance sai saurare ka yanzu ko mutane a nan duniya ɗabi'an mawadata da masu hali da shugabanni shugaba yana la'akari da wace zuwa ya gaishe da shi ana zaman lafiya ka je ku gaisa a kwana biyu ina zo in gaishe ka ne daɗi yake ji to da wani abu ya yunƙuro ma na a taimaka maka zai yi iya bakin ƙoƙarin shi to amma idan ɗabi'an shi ya fahimce ka kai baka zuwa inda yake sai in ka shiga cikin halin ƙaƙa ka kayi to wata ran zai maka yawo da hankali shi yasa manzo Allah yake cewa ta'arraf ila Allah fi ar-raqa ya'rifka fi shidda ka san Allah lokacin da ake zaman lafiya ka yarda cewa ubangijinka ne ka yarda cewa shi ya umarni ka roke shi to idan halin tsanani ya faru idan ka roke shi zai amsa maka daga cikin abin da ke taimakawa wajen ansa addu'ar bawa shine yunkurin cin halal shan halal ɗaura halal zama a wurin da yake na halal amma isti'imalin abin da yake haramun ne yakan hana Allah maɗaukin sarki an shi addu'ar mutum shi yasa hadisin da imamun nawawi ya kawo a littafin na arba'in Allah yake cewa manzo Allah yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya umarci muminai da abin da ya umarci manzanni da shi abin da ya umarci manzanni shi ne ya ayyuhar rusulu kudu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim ya ku manzanni kudu min at-tayyibat ku ci abin da yake tayyib na halal wannan umarni ne ba zabi aka baka ba dole ka ci abin da yake halal idan baka ci abin da yake halal ba tambayar ka Allah zai yi hisabi zai yi maka kuma azaba zai yi maka ce kudu min at-tayyibat ku ci abin da yake halal wa amalu saliha kuma ya aiki mai kyau wani irin aiki ne mai kyau irin wanda annabi ya koyi mu fahimci wannan da kyau kulu bi na tayyibat sai ya ce wa mu'minai ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga halal din abin da muka arzuta ku da shi abin da yake mai tsafta ne abin da yake mai kyau ne na halal to sai manzo Allah ke ba labarin cewa mutum ya taho tafiya daga nesa akwai alaman tafiya tare da shi kan shi yayi kura ko kun babu amma dai abin da mutum ya daura haramun ne abin da ya ci haramun ne abin da ya sha haramun ne guzurin shi haramun ne ya taho ya daga hannu sama yana ya rabbi ya rabbi ya rabbi amma karshe manzo Allah sai sai ya ga an samar addu'a shi mu fahimta da kyau anan manzo Allah ya ga mana hanyoyi daga cikin hanyoyin da ke taimakawa bawa addu'an shi an su na farko tawassuli idan zaka yi ka daga hannunka zuwa ga Allah Allah madaukin sarki baya son bawa ya daga hannun shi ya roke shi kuma bawan ya sake hannun shi sifir ba tare da Allah madaukin sarki ya bashi ba mun fahimta da kyau Allah baya son ka daga hannu ka roke shi bai baka ba sannan daga cikin abu na gaba tawassuli da rububiyya yawan maimaita ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah yakan saurare ka ya ji kukanka ya kuma shafe mahawayenka daga ciki abin da ya sanya cikin kai kura idan don Allah ne ma damar akwai kuran tare da kai in ka roƙi Allah Allah zai ansa maka sannan tafiya doguwar tafiya wadda za ka yi tafiya ta don Allah wuri ne wanda ake kyauta da san in ka roƙi Allah zai ansa maka almuhim wannan mutumin ya haɗa wa'annan sufofin guda hudu amma ƙarshe sai manzo Allah ya ce yaya za a ansa mara me zai hana ansawa saboda mu'amala da haramun da yake to sai ka samu mutum yau kane kane rayuwar cikin haramun yake to ka gaya min ya za a yi wa'ancan addu'o'in nahi su ansu ba za su ansu ba shi yasa addu'an sai ka yi ta yi ka yi ta yi abinda kake jin tsoron kuma dai same ka amma hankali ma ai ba zai ansa ba wanda ya halicce ka ya baka lafiya ya hore ma hanyoyin arziki ya sanya ma doka da ƙa'ida ka bi kuma ka ƙi bi sannan kai ka ce ga abin da kake son ya yi ma kuma ya yi ma ko mahaifinka ne ya tarbiyyance ka ya ciyar da kai ya shayar da kai ya tufatar da kai ya ilmantar da kai amma duk lokacin da zai ma umarni ba za ka yi ba duk lokacin da ya hana ka za ka ƙi hannuwa ko da mahaifinka ne lalle za akwai gabar da za ka ce ba bai mun ka za a ce ba zai yi ba to da haka abin da ke zama wajibi shine bin karantarwa ta annabi ira da aminci tabbata gare shi gabar magana ta 104 addu'a idza nazala manzilan fi safarin aw ghairi addu'a idan mutum ya sauka a manzilan wani masauki fi safarin a halin tafiya aw ghairihi ko kuma wani hali wanda ba halin tafiya ba yace a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq ina neman tsarin Allah da kalmomin shi cikakki daga sharrin abin da ya halitta sahabiyyat alhadis hiya khawla bintu hakim radiyallahu anha ita ce khawla diyar hakim Allah ya dade ita wal hadithu bi tamamihi huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam cikakken hadisin shine fadan manzon Allah da yace man nazala manzilan wanda ya safka a masafki thumma qala sannan ya ce a bi kalimatin lahi ta min shari ma falak ina neman tsarin Allah da kalmomin shi cikakki daga sharin abin da ya halitta wanda ya faɗi wannan lam ya durruhu shay'un ba abin da zai cutar da shi hatta yartahila min manzilihi zalik har ya bar wannan masaukin da ya sauka ma'ana mutum zai samu kariya daga Allah madaukakin sarki duk abin da zai cutar da rayuwar mutum a ganin ido ko ma'ana to mutum ba zai haɗu da shi ba والمراد abin da ake nufi annahu idza nazala manzilan idan mutun ya sauka a masauki wa qala fihi ad-du'a al-madhkur ya fada addu'an da aka ambata la yazalu fi hifzillahi ta'ala hatta yartahila minhu ba zai gushe ba cikin kiyayewar Allah madaukakin sarki har ya tafi bar wannan wurin gabar magana na 105 dhikr ar-ruju'i min as-safari ambaton Allah yayin dawowa daga halin tafiya yukabbir ala kulli sharafin thalatha takbirat idan mutun ya dawo zai yi kabbarori guda uku a bisa dukkan tudu idan ya hau ثم يقول سنن يشي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون آبدون لربنا حامدون صدق الله وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا معنى آيبون منا ما سداوا تائبون منا ما ستوبة عابدون muna masu bauta wa Allah da rabbina hamiduna muna masu yabo da godiya ga ubangijinmu sadaqallahu wa'ada Allah ya gaskata alƙawalin shi wa nasara abda ya taimaki bawan shi wa hazama al-ahzaba wahda ya kuma kariya taron abokan gaba shi kadai sahabiyul hadith wa abdullah ibn umar radiyallahu anhuma sahabin da ya roci hadisin shine abdullah dan umar Allah ya yarda da shi da baban shi وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم فتر منظم الله تيلا دا أمين سبت قريش ياذو سوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو منظم الله تيلا دا أمين سبت قريش يا كسن إذن يا داود قياجي أو حج هو أي كان حج أو عمرة هو كما عمرة تسيكا ونا الدؤر يي يشي قل أي إرجي amma faɗan shi dai sai yi kabbiru ala kulli sharafin yakan yi kabbara akan kowane sharaf ai alin wuri wanda yake maɗaukaki wa murtafi'in wanda ya daga sama inda yake tudu salata takbirat mutum ya kabbara uku cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar qala al-muhallab rahimahullah muhallab ya faɗa Allah ya masa rahama yace takbiruhu sallallahu alaihi wasallama inda al-irtifa' yin kabbarar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi yayin hawa tudu istisharun likibriya illa sanya alama ne nuni ne zuwa ga girman Allah madaukakin sarki annahu akbar min kulli shay cewa shine mafi girma sama da kowane abu amma fadan shi da yace ayibun yana nufin raji'una mu masu dawowa ne da ya ce sadakallahu wa'ada aifi izhari din Allah ya gaskata alkawalin shi wajen bayyana addini wa kaunil aqiba lil muttaqin da kuma kasancewar karshe mai kyau na tabbata ne ga masu tsoron shi wa ghairi zalik da abin da ya kama da wannan min wa'adihi subhana daga alkawalin shi tsarkakakken sarki annahu la yukhliful mi'ad shine Allah madaukakin sarki baya saba alkawari duk abin da Allah ya alkawalta wa bawa idan bawa ya yi to babu shakka Allah zai bashi za ka samu bawa salihi na gari baya da wani guri ko wata manufa sama da cikawa da imani to Allah maɗaukin sarki ya sharɗanta wa kanshi har idan mutum ya yi imani ya kuma yi aiki na gari to Allah zai yi mar sakamako na aljannar firdausi to amma mutum bai sani ba zai gushe ba cikin jarrabawa ta Allah maɗaukin sarki daga wannan matakin zuwa wannan matakin ƙarshe har ya gamu da Allah babu laifi tare da shi faɗan shi da ya ce wa hazama al'ahazaba wahada ai min ghairi qitalin mil adamiyyin Allah shi ne ya tarwatsa abokan gaba na daga ba tare da ƴan uwansu musulmi mutane sun yake su ba wal muradu abin da yake nufi anan al-ahzab taron dangin kafirai allazi najtama'u yawmal khandaq waɗanda suka haɗu a ranar yajin handak handak shi ne irin rami da ake ai ganuwa a kewaye gari ta hazzabu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taron abokan gaba sun haɗu a kan manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana da niyyar su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin su murƙushe da'awar manzon Allah fa'ar sallallahu ta'ala alaihi marihan sai Allah ya aiko musu iska wa junudan lam yarauha da wasu runduna waɗanda ba sa ganin su wakila wasu malaman suka ce ya tamilu annal murad zai yiwu abinda ake nufi a hazabar kuffar a hazabar kufri fi jami'il ayyami wal muwadin ma'ana su ne jama'un kafirai a kowane kwanaki da kowane wurare domin abin da ya faru a ranar yakin khandaq babu shakka akwai tallafi da taimako na Allah madaukakin sarki da ya tabbata ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kuma mu'jiza ce tashi domin lokacin da kafiran suka taru suka yi alkawali cewa za su yaƙi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya aiko iska mai tsananin ƙarfi ga kuma lokacin sanyi har wani daga cikin masu ba da labarin abin da ya gani da ido yake cewa mutum zai tsugunna ya biya bukatun shi amma idan ya tashi ba zai iya daura gyaftin da ke cikin shi ba saboda sanyi mutum yana cikin haimar shi iska zai ya ce haimar ba zai iya kama ta rike ba wani ya dora tukunya yana kallo iska zai tunkuɗe tukunya ta faɗi amma ba zai iya ɗaukar tukunya gyara ta ba karshe dai iskan ya rika jifan su da tsakuwa mai zafi to shi da anan sai yake cewa hazamal ahzaba wahada Allah ya karya abokan gaba shi kadai ba tare da sa hannun wani ba jabar magana na 106 ma yaqulu man atahu amrun yassarahu yasurruhu aw yakrahu babi zai magana idan wani abu ya same ka wanda kake son shi abin da ya faranta ma rai ko kuma abin da mutum baya so abin da ya bata mutum rai bai yi mar dadi ba kana sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance idza atahu al-amr yasurruhu idan wani abu ya zo masa wanda yake faranta masa rai kale kan ce alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar shi ne kyawawan ayyuka suke kammala thumma idza atahu al-amr yakrahu sannan idan wani al'amari ya zo mar wanda baya so kale kan ce alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali yan uwa nan abin da zamu fahimta al'amari mai dadi ko maras dadi sunna ce ta rayuwa abi same ka wanda zaka yi murna kuma amamu abi same ka wanda za a jajinta ma baka ji dadin shi ba sunnar rayuwa ce domin malamai suna cewa dawamul hal min al muhal samu kai a cikin hali daya na jin daɗi da kwanciyar hankali abu ne da bai yiwu a rayuwa ba wanda zai ce ran shi baya bashi ba wanda zai ce ba a jarraba shi shi ko wanda zai jarraba ka ba sai ka shirya ba ba kuma sai inda ka zaba ba a'a zai jarraba ka a lokacin da ya so ya ga dama kuma hanyoyin jarrabawar shi yawa suke da akwai zai iya jarrabar ka a karan kanka kai ta hanyar rashin lafiya ko talauci ko ko wani abin da zai iya sanya rayuwarka cikin kunci zai iya jarraba ka ta hanyar taba wani naka wanda dole tabuwar wannan tabo kai a Allah zai iya jarraba ka ta hanyar sanya wasu su rika nuna maka adawa suna yi ma yar ƙasa ba sa son ka abin ya dame ka to kamar yadda Allah zai iya sanya wasu masu son ka ma'ana dai ya shirya ma abin da zai zaka ji daɗi a rayuwa dukkanin wannan baki ɗaya ubangiji na yi wa bawa jarrabawa ne akan shi domin abin da ya ma daɗi jarabawa ne idan ka gode wa Allah za ka shiga aljanna da wannan abinda bai yi ma daɗi ba jarabawa ne idan ka yi haƙuri za ka shiga aljanna kamar yadda in ya wadata ka ya maka ni'ima sai ka budulce baka gode wa Allah a bisa wannan ni'imar ba Allah zai ima wa ba haka nan idan Allah ya jarrabe mutum da halin kaka ya kayi sai ya zama marar haƙuri ya yi ta faɗa yana fallasawa shi abu kaza ya same shi yaya zai yi to sai Allah maɗaukin sarki ya hana shi abin da ya alkawalta zai bawa waɗanda suke haƙuri yanzu nan manzo Allah ne idan abu ya same shi mai daɗi yakan ce alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimmu salihat idan abu maras kyau ya same shi yace alhamdulillahi ala kulli hal me zai hana hakan ya kasance shi yake faɗa da kanshi cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amfal fal amsal waɗanda suka fi mutane shan wahala da fuskantar rayuwa mai wahala su ne annabawa ashe dole gwargwadon imaninka gwargwadon yadda Allah zai jarrabe ka gwargwadon haƙurinka tsakanin kai da shi gwargwadon sakamakon ka kenan wani akan jarrabe shi wallahi baka ji zai yi shiru tsakanin shi da ubangiji wani zai tashi baya da lafiya zai yi ta kokarin neman magani dai baya da lafiya amma baka samun shi a majalisa ya je na faɗa cewa ai yau na tashi bayan da lafiya an rubuta magani bayan da kuɗi da abin da ya kama da wannan bai faɗi zai yi shiru tsakanin shi da ubangiji shi jarabawa ce wani zai tashi bai da abin da ya ci a gidan shi amma yana jin nauyi yana jin kunyar ubangijin shi ya je wurin mutane ya rika faɗa cewa yau na tashi a gidana ba abin da zan ci iyali na ba su karya ba jiya da dare ba a ci abin wani kunya yake ji ba zai iya wannan ba zai bar al'amarin tsakanin shi da ubangijin shi irin sana'ar da ya san yana yi zai fita ya je ya jarraba kuma al'amarin ya miƙa wa Allah ya roƙi Allah Allah kana kallon halin da nake ciki Allah ka yi min mafita ubangiji zai jarraba shi ne ba dan bai san shi ba wataƙila alheri Allah yake nufin shi da shi in yayi haƙuri yana son ya samu promotion a wurin shi ya daga darajar shi ya daga martaban shi to amma idan mutum ya kasa haƙuri ko ko ya rika tunanin cewa yanzu kamar shi yaya za a yi a wayi gari ya faɗa hali irin wannan domin akwai wanda zai tashi watakila ɗan babban gida ne abinda nake nufi ta yi gidansu gidan wadata ne kowa ya san gidan wane gidan kuɗi ne an fi ƙarfin abu kaza da abu kaza da abu kaza amma yau da gobe sai ta ritsa da shi ya zama abin da zai ci ya gagare shi kuma ya rika mamaki wai yanzu kamar shi ɗan gidan wane a ce ya kasa samun abin da zai ci a garin nan har ma ya rika hasashen ka dubi irin su wane irin su alhaji wane duk alfarmar babana suka ci babana ya sama musu aiki ko babana ba su jari ko yaran babana ne amma yanzu saboda rashin tausayi an kai matsayin da ba na abin da zan ci ba mai kallo na a'a hasashe irin wannan da tunani irin wannan abu ne wanda yake ba daidai ba abin da ake bukata mutum ya samu hanyar da zai samu ta halal ya mika al'amarin zuwa ga Allah abin da shari'a bata amince da shi ba ka zauna ba ka mayar da bakin ruwa farau farau ba ka kowace irin sana'a ka zama nauyi akan wasu kullum hannunka hannun bara ne sai dai a baka wannan addini bai amince da wannan ba kowane ne kai ka ce baka sana'a baka neman kuɗi baka aiki kawai sai dai wasu nemo a baka a'a hannunka ya zama hannun ƙasa kenan to yan uwa har idan za a jarraba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hakuri mu kuma an umarce mu mai koyi da shi dan me in an jarraba ka ba za ka hakuri ba sai ka hakura ka jure domin duk wanda yake ganin rayuwa ba ta yi mar daidai ba halin da yake ciki yanzu ba irin wannan ya kamata ba to kamar yana son ya kalubalanci Allah madaukin sarki yaya ka bar ni a rayuwa irin wannan ne shi ko haka Allah ya hukunta da haka idan ka bi tarihin magabata Allah ya musu rahama sun yi rayuwa rayuwa ta wahala rayuwa ta kunci amma ta bangaren abin da ya shafi addini kyawawan ɗabi'u kyawawan halayya sai suka zama su ne mafi alherin makarantun da ake buga misali da su su ne mafi alherin jagorori waɗanda ake koyi da su ƙaranci ne za ka samu tarihin shugaba daga cikin shugabannin addini ko malami daga cikin malamai inda za ka bi rayuwan shi walla sai ka samu abin da sai sa kuka za ka san cewa lallai shugabanninmu na yanzu ba wanda zai iya jure wahala irin wannan in ban da ɗaiɗaiku wanda Allah ya musu rahama alhali waɗancan mutanen sai aka yi umarni mai koyi da su Allah ya datar da mu sahabiyatul hadis hiya aisha radhiyallahu anha sahabiyatul hadisi ita ce aisha Allah ya dade ita qauluhu fadan shi da yace bi ni'matihi almurad abinda yake nufi minan ni'mati hahuna ni'ima anan an-ni'matul khassa ita ce ni'ima ke bantacciya wa hiya ru'yatu shay alladhi yasurruhu shine idan mutun ya ga abin da ya faranta masa rai wa ru'yatu shakhsi ma yuhibbuhu mutun yaga abin da yake so wa yusruhu ya faranta masa rai ni'matun ni'ima ne fali ajli dhalik saboda haka kala sai sha bi ni'matihi tatimmu salihat wanda da ni'imar shi ne kyawawan abubuwa suke cika ayil ashiya as-salihat yana nufin abubuwan da suke masu kyau a shar'ance wa hiya tatanawalu kulli shay'in salihin min ad-dunya wal akhirah wannan zai iya hadawa da duk abin da yake mai kyau ne a nan duniya da kuma lahira qauluhu fadan shi dai cewa idza atahu al-amru yakrahuhu idan wani al'amari ya zo mar wanda baya so yabghuduhu kale kan ce alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali ma'ana mumini shi ake zuwa a gaya mar a ce mas an samu karuwa a gidanka yace alhamdulillah an yi mutuwa a gidanka alhamdulillah an yi lissafi a dukiyarka bana an samu riba mai yawa ya ce alhamdulillah an yi lissafi bana an samu faduwa ya ce alhamdulillah bana noman da aka yi an ci riba kwarai ya ce alhamdulillah bana noman da aka yi an fadi ya ce alhamdulillah shi yasa manzo Allah ya ce alhamdulillah ala kulli hal to amma zaka samu dabi'a ta mutun yau idan ya samu wadata to shi ya samu amma idan bai samu wadata ba kuma ne jawo ba shi baya tunanin halayya shi da ayyukan shi za su iya kai shi ga halin da Allah zai hana arzikin da ke wurin shi iso gare shi qauluhu fadan shi da yace wa idza atahu al-amru yakrahu yace alhamdulillahi ala kulli hal ya'ani fi sarra'i wa barra a lokacin wadata ko tsanani wal fara farin ciki wattara da kuma damuwa wal faqri wal gina talauci da wadata wasihati wal marad lafiya da rashin lafiya wa jami'il ahwali wal af'ali wal awqat da dukkanin halaye da ayyuka wal awqat da kuma lokuta baki daya fa fil awwal na farko khassa alhamda ala shay ya kebe godiya a bisa wani abu wa fi thani a misali na biyu amma mahu sai ya sanya godiya ta zama mai fadin ma'ana wannan ri'aya lima lima kutabal maqami wal maqal domin kulawa da abin da matsayin da kuma maganin zai iya hukuntawa wa fihi dalilun ana akwai dalili ala annal abda a bisa cewa bawa yambagi an yahmadallaha ta'ala yana kamata a ce bawa yana gode wa Allah fi jami'il ahwal a dukkanin halaye wa fi halati sarra'i da kuma lokacin wadata wa fi halati barra da lokacin tsanani idan har halin tsanani ya same ka kamar da al'amarin ka zuwa ga Allah madaukakin sarki ka sani ba wanda zai ma maganin halin da ka samu kanka in banda malicinka to sai gabar magana na 107 shine fadalus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fadalan salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال صلى الله عليه وسلم من الله ya faɗa cewa man salla alayya salatan wanda ya min salati daya sallallahu alaihi biha ashara Allah zai yi margoma sahabiyul hadisi huwa abu huraira sahabin da ya roci hadisin shine abu huraira qala sufyan ath-thauri sufyan ath-thauri ya faɗa cewa wa ghairu wahidin min ahli ilmi da ma wasu malamai wanda ba shi ba ba ɗaya ba biyu ba daga cikin ma'abuta ilimi suka ce salatun rabbi salatin da bawa salatin da ubangiji ke yi wa bawan shi ar-rahma shine yi masa rahama da jin shi amma wa salatul mala'ika mala'iku kuwa al-istighfar za su nema ma gafaran Allah misali Allah ya faɗa cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku suna wa annabi salati to anan kuma manzo Allah ce duk wanda ya min salati daya Allah zai yi ma salati goma me ake nufi salatin da Allah zai yi ma Allah zai yi ma rahama Allah zai ji kanka me ake nufi salatin mala'iku a kanka shine za su roki Allah ya gafarta ma ya yafe ma kusakuranka قال البخاري في صحيح امام البخاري فدا على تافين شي قال ابو العاليه ابو العاليه يتي صلاه الله صلاه الله شيني ثناؤه عليه عند الملائكه الله زي يبي متون اورن ملائكه Allah ya faɗi wane ɗan wane da kalmomi na yabo da godiya wa salatul mala'ika amma salatul mala'iku addu'a shi ne addu'a ƙal musahihu wa haza huwa tsawar mai tasihin ya faɗa cewa yabo na Allah maɗaukakin sarki da addu'an mala'iku shi ne mafi daidai ƙal ibn abbas abdullahi na abbas ya ce yi salluna suna salati ma'ana yi barrikuna ai yadu'una lahu bil baraka suna yin addu'a cewa Allah yi wa rayuwan wani albarka. Ƙala alƙabi rahimahullah, alƙabi ya faɗa Allah ya masa rahama ya ce ma'anahu abin da yake nufi rahamatuhu wa tad'ifu ajarihi. Allah ya wa bawan shi rahama ya kuma linka ladan shi. Kaman faɗan Allah da yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da aiki ɗaya mai kyau to yana da kwatankwacin shi guda goma ma'ana Allah zai bashi sakamako linki ɗaiɗai har guda goma to kuma goman ba shi ne ƙarshen abin da za a ba kowanne wanda ya aiki ba domin bambancin imanin da ke cikin zukata hakanan bambancin sakamako wanda ya fi ka ƙarfin imani to babu ko shakka sakamakon shi a wurin Allah zai fi naka kyawu domin mataki-mataki ne na daraja gwargwadon matakin mutum gwargwadon matsayin shi gwargwadon abin da zai samu kale ce wa takunu salatu ala wajhiha wa zahiriha ka iya daukan salatin a bisa fuskan shi da bayyanan shi ta sharifan lahu bainal mala'ika shine daga darajar mutum tsakanin mala'iku kama jaa fil hadisi kamar yanda yazo a hadisin manzo Allah cewa wa in zakarani fi mala'in idan har mutum ya ambace ni a cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin minhum to ni ko zan ambace shi a cikin jama'a mafi alheri sama da jama'an shi mana idan mutum ya ambaci Allah a cikin mutane to Allah zai ambaci shi wanda ya ambace shi cikin taron mala'iku to kaku taron mala'iku su ne mafi alheri sama da taron mutanen da zaka ambaci Allah a cikin su wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la taj'alu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythukum manzo Allah ce kada ku sanya kabari na zama idi wato idi shine wurin da za a yi ta maimaita ziyarar shi yau da gobe ko kuma a ce mu sanya rana kaza shine ran da za mu kaiwa wani ziyara ranar juma'a ko wata rana daban an ayyana wannan manzo Allah ce kada ku yi haka sai dai wasallu alayya ku yi min salati fa inna salatakum tablughuni salatun ku yana je mun haythu kuntu duk inda nake duk lokacin da mutum yayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati to Allah kan isar da salatin da kaimar zuwa gare shi sahabi da hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abu huraira ta radiyallahu anhu shine abu huraira Allah ya da shi qauluhu fadan shi da yace idan al-eid ma yu'adu ilayhi abinda za a yi ta konkomawa zuwa gare shi ai la taj'alu kabari idan ta'uduna ilayhi mata aradtum an tusallu alayya kada ku sanya kabari na ya zama idin da za ku yi ta kai kawo zuwa gare shi duk lokacin da kuka nufaci ku yi min salati amma da yace sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythukum ay la tatakallafu almu'awada ilayhi kada ku ce sai kun dinga zuwa kabari na sannan ku yi min salati kace sai ka je kabarin manzo Allah sannan kai wa manzo Allah salati a'a duk inda kake in kai wa manzo Allah salati salatin zai je masa faqad istagnaytum bi salati alayya haythukum kuntum lalle ku wadatu da yimin salati duk inda kuke wa zahiruhu bayanan maganan annahum kanu yazunnuna anna ad-du'a al-ghaib lahu sallallahu alaihi wasallam la yasilu ilayhi wasu suna ganin cewa kayo manzon Allah addu'a baya nan wurin addu'an ba zai je gare shi ba dan haka sai sun je cikin kabarin sannan su yi mar salati manzon Allah ce a'a wannan ba shine ba ku yi min salati duk inda nake manzon Allah na ga musu wannan lokacin da yake da rai karkace sai ka je wurin shi sannan kai mar salati a'a hatta baya nan zaka yi masalati kuma zai same shi qala ibn taymiya ibn taymiya ya fada Allah ya masa rahama yace al hadisu yushiru hadisin yana nuni ila anna ma yanaluni minkum min salati was salam abinda ke samu na daga gare ku na daga yin sallama ko salati ya hasulu yana tabbata ne ma'a qurbikum min kabari wa bu'dikum anhu cewa kuna kusa da kabari na ko kuna nesa idan kun yi salatin Allah zai isar da salatin zuwa gare ni fala hajata bikum ila ittikhazihi ida ba bukatan ku ce ku riki kabari na idi ku ta zuwa kuna zawwa wa qala aidan fil hadis ya fada bayan haka cikin hadisi yace wa fil hadisi dalilun a cikin hadisin akwai dalili ala man ishaddar rihal a bisa hannun ɗaura sirdi ila kabarihi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga kabarin manzon Allah au ila kabari ghairihi mil kubur ko ma ziyartan wani kabari wanda ba nashi ba wal mashahidi da wuraren da ake binne mamata li anna zalika min ittikhaziha ida saboda wannan rukun shi idi ne anan abin da yake nufi yanzu kamar daga nan mutum ba zai ce ba kawai bari ya biya kudin jirgi abinda zai kai shi zai kai ziyara kabarin manzon Allah mutum ba zai yi haka ba a'a mutum zai biya kudin jirgi me zai umara zai yi to kuma sai ya ziyarci kabarin manzon Allah a'a mutum ya biya aikin haji zai yi sai ya ziyarci kabarin manzon Allah mun fahimci wannan to dan haka babu hikima ka ce zaka lizinta kanka ziyaran kabarin wane duk lokaci kaza to anan inda ake arte da mutane kamar abin da na sha faɗa idan mutum ya raya abu kaza addini ne a cikin ran shi wani ma za ka samu ba malami yake da wanda koyar da shi ba tunanin shi zai bashi cewa dan me za a ce in kai kaza ba addini bane tare da cewa in ka tambaye shi karantarwar manzon Allah akan wannan ba zai iya maka ba to sai ya zama akwai nau'i na san zuciya kenan da za a bar mutane kowa ya bautawa ubangijin shi yanda ya so ya ga dama da yanzu karantarwar annabi babu ita haka ne babu abin da ya tsare addinin ake yin shi sai tabbaka shi kamar yadda alkur'ani ya koyes da yadda manzon Allah ya koyes ɗaiɗaikun bayan da Allah maɗaukin sarki yarje musu suka tsare koyarwa ta annabi a bisa yarjewa tashi shi yasa addinin ya same mu lami lafiya amma da tuntuni an ce an ba kowa dama duk abin da ya ɗarsu a ran shi yake ganin addini ne ya yi wallahi da yanzu babu sauran karantarwa ta annabi yanzu sallan ma da ba irin wannan ake yi ba in ma ana yi azumin ma da ba irin wannan ake ba in ma ana yi duk sauran ayyuka na ibada mu fahimta da kyau yanzu mu duba ka dubi nau'in gine-gine da ake da su kullun canzawa ake yi yanzu ina ga a garin nan in aka ce kai kokarin lissafa gidan da kake tsammanin nan baya da shekara ɗari ma ginin gidan ne to ina tsammanin in ka samu saurayen ba su wuce a lissafa a ce ka nuna saurayen da nan da shekara ɗari ma haka suke a gine yadda suke in ka same su ka sami ginin a tsaye to ba shakka an canza mar yaɓe ko an canza mar shafe ko an canza mar wani abu ina fata muna ganewa to in ba haka ba addini abu ne da Allah ya rikolin zai bashi kariya da haka baya canzawa duk lokacin da wani yunkurin ya canza karantarwa ta annabi ba za ta canzu ba ina jin watakila a cikin wannan 'yan kwanakin kun ji wani waka da wani shaidani yayi wasu ku sun ji ta wanda abin da ke cikin wannan wakar kafirci ne ba wa subhanallahi alazim wai unwanin wakar yake cewa wai afwan afwan sai yake ambaton wani malami daga cikin malamai sai yake cewa wai ka yafe wa Allah aikin da ka bashi ya kasa shi wancan malami shine ya bawa Allah amanar duniya da gudanar da ita amma yanzu Allah ya kasa dan haka muna bukatan ka yafe wa Allah aikin da ka bashi ya kasa za ku ji watsar muninta ya kai muni babu kunya ba tsoron Allah wai da suna addini ake irin wannan da suna addini ake irin wannan wallahi idan ba mu yi daga wajen kare addininmu ba to za mu gamu da Allah gobe alkiyama babu abin da za mu iya ce masa ai abin kunya da lalacewa ya kai inda ya kai kai ka san kana da mutunci ka kare mutuncinka ka san kana da kima ka kare kimarka ka san kana da daraja ka kare darajarka amma baka san addininka na kima ba baka san addininka na daraja ba baka san mutuncin addininka ba shikenan a'a sai dai in abu ya faru na ba daidai ba a ce shikenan ba shi shi da Allah madaukin sarki abin munin ya kai muni nam ya faɗa cewa wa ƙara idan ya faɗa cikin hadisin cewa wafil hadisi dalilun ala man ishaddar rihali ila kabarihi sallallahu alaihi wasallam wa ila kabda ghairihi mil quburi wal mashahidi lianna dhalika min ittikhadhiha ida wa qala sai manzo Allah ce al bakhil marwaci man zikirtu indahu falam yusalli alayya wanda aka ambace ni a wurin shi amma bai yi min salati ba sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa ali ibn abi talib radiyallahu anhu shine ali ibn abi talib Allah ya dade shi kala yace mala alayyal qari rahimahullah faman lam yusalli alayhi wanda bai yi mar salati ba faqad bakhila yayi ruwa wa mana anasahu ya hana ran shi min an yaktala bil mikyalil awfa ba zai iya yin awo da ma'auni cikakke ba fala yakunu ahadun abkhala minhu sannan babu mutum mafi munin rowa kamar wanda za a yi wa annabi salati a gaban shi bai yi masa salatin ba abinda karantarwa ta addini ta tanada duk lokacin da kaji an ce Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma ambaci manzon Allah kuma kai shiru manzo Allah ce wannan shine mafi munin ruwa wa qala al-manawi qala al-manawi rahimahullah al-manawi ya fada Allah ya masa rahama yace falam yusalli alayya cewa bai yi min salati ba li'annahu baqila ala nafsihi saboda yayi wa kanshi ruwa haisu harramaha harramaha salatan lahi alayhi ashara yayin da mutum ya haramta wa kanshi salatin da Allah zai mar guda goma idan huwa salla wahida idan yayi salati daya wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗa inna lillahi mala'ika Allah yana da mala'iku sayyahina fil ardi waɗanda suke yawo a bayan ƙasa yabluguni min ummati salam waɗanda ke isar da sakon gaisuwa ga al'ummata sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa abdullahi bin mas'ud radiyallahu an shine abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi qauluhu fadan shi da yace sayyahin wannan sifa ce mubalagha lil mala'ika sifa ce wacce ta kai matuƙa ga mala'iku, yuƙalu akan ce sahafil aradi idha zahaba fiha, idan mutum ya yi tafiya a bayan ƙasa a ce saha, wa asluhu asalin shi minas saihi, wa huwal ma'ul jari shi ne ruwa wanda yake gudu almumbasitu alal aradi wanda ya shimfiɗu a bayan ƙasa, wannan shi ake shi da shi a asiya, ma'ana shi ne yin tafiya a bayan ƙasa. wa fihi haqqun akwai kwadaitarwa a cikin ala salatu wa salami alaihi a bisa yin salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa ta'zimu lahu da kuma girmama shi tsiran Allah da aminci tabbata gare shi wal ijlal da girmamawa li manzilatihi ga masarkin shi ko matsayin shi haythu sakhkhara al mala'ikatul kiram yayin da Allah ya hore mala'iku masu girma li hadha sha'anil fakhri ga wannan al'amarin wanda yake babba idan an ce a she'ul faham abinda in ka gani yana da girma yana da daraja yana da kima da mutunci wa qala sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci saboda gare shi faɗa cewa min ma min ahadin ba wani mutum ya sallimu alayya da zai yi mun sallama illa raddallahu alayya ruhi face Allah ya dawo min da raina hatta arudda alaihi salam har in mayarwa da mutum sallama wani in ya tashi yanzu a nan zai ɗora a ma'auni na hankali duk wanda yau manzon Allah sallama za a dawo da ran shi ya mayar da sallamar da aka yi masa sai duba ga miliyoyin mutanen da ke manzon Allah salati kenan za a yi ta tada shi ina komawa ana tada shi ina komawa kai ma idan ka duba sai ka ga a kullun kana manzon Allah salati sai nawa saboda anan man tufidul umum ma min ahadin yusallimu alayhi ba wani mutum ɗaya da zai yi min sallama illa raddallahu alayya ruhi face Allah ya dawo min da raina hatta a rudda alaihi salam in mai da masallama abinda ake bukata kai imani manzo Allah ne ya faɗi magana shi ko Allah ya shaide shi da cewa baya furuci a bisa son zuciya duk abinda zai faɗa wahayi to kai kai fata kai addu'an in kawa manzon Allah salati manzo Allah mai doma salati sahabi da hadisi sahabin da ya rawaita hadisin hu Abu Huraira shine Abu Huraira Allah ya dade shi qala al-Baihaqi rahimahullah Imam al-Baihaqi ya fada Allah ya masa rahama yace al-anbiya'u ba'da ma qubidu annabawa bayan an san rayukansu ruddat ilaihim arwahuhum ana dawo musu da rayukansu fahum ahya'un inda rabbihim rayayyu ne su a wurin ubangijinsu wa kala aiban ya faɗa bayan nan ƙauluhu faɗan shi da ya ce raddallahu alayya ruhi Allah zai dawo min da raina ma'anahu abin da yake nufi wallahu alam Allah shine masani illa wa qad raddallahu alayya ruhi face Allah zai dawo min da raina fa aruddu alayhi salam in maida wanda ya mun sallama sallama fa ahdatha Allahu audan ala bada'in sai Allah ya farar da maimaitawa a bisa farko Allah zai tada manzon Allah domin ya ansa sallamar da aka yi masa dilloshin da aka yi masa sallama qala al-azim abadi rahimahullah al-azim abadi ya fada Allah ya masa rahama fi aunil ma'bud al-tafin aunil ma'bud wa qa'idatul arabiyya qa'idal larabshi anna jumlatul hal jumlatul hali idza suddirat bi fi'lin madin idan an fara ta da fi'ili madi quddirat fihi akan qaddara ka kaulihi ta'ala kaman fadan Allah da yace aw ja'ukum hasirat sudurukum ko kuma idan sun zo muku kirazan ku za su takura wannan ka'ida ce ta nahawu da Allah wanda sun karanta nahawu a cikin ku za su iya gane abin da yake nufi ai kada hasrat ma'ana kada hasrat dole a kaddara kaddin wa kadhalika hahuna yuqaddaru qad anan ma za a kaddara qad wal jumla madiya jumla fi'li ne madi wanda ya wuce sabiqatun ala salamil waqi'i min kulli ahadin wanda ya gabaci sallamar da ke afkuwa ga kowane daya wa hatta amma lafazin hatta laysat litta'lil ba ta zo bane dan ba da fa'idan ta'lili balli mujarradil atafi ya zo atafi ne kawai bi ma'anar wawi da ma'anan wawi fasara taqdirul hadith sai kaddarawan zancen ya zama ma min ahadin yusallimu alayya illa qad raddallahu alayya ruhi qabla dhalik wa aruddu alayhi abinda zai bada ma min ahadin babu wani mutum yusallimu alayya da zai yi mun sallama illa wa qad raddallahu alayya ruhi face Allah ya dawo min da raina qabla zalik kafin wannan wa aruddu alayhi ni ma in mayar da sallamar da yayi mini wallahu a'lam Allah shine masani to yana ga yan uwanin ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu radan shi wanda mawa kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafirci da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani yan uwanmu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya ƙara musu lafiya na roƙonka Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addininmu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙonka Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ka ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar na roƙonka ya Allah ka sa mu ƙarfin zukatanmu ka sa mu ƙarfin shaidani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani